الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودبر متيو da ta dare karfafan 'yan uwa musamman zama kan janibin tauhidi da jurewa ma ranka kai kokari ka karfafi ranka kaga cewa ka mutu tauhidinka ta zamanto kammalalle kar a samu rauni a cikin alaka tsakaninka da Allah mahaliccinka kuma dukkan wani nasarori da za ka samu na rayuwanka na duniya da rayuwanka na lahira sai ka zamanto kana da kammalallen tauhidi tuntube da samun sartse cikin rayuwanka ta duniya ko lahira yadda ka kunce tauhidi tsakaninka da Allah ka warware ta ba ta aiki Allah zai sako maka matsaloli da samun damuwa a cikin rayuwarka duniya da lahira Allah ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار ثم أما بعد فاعلموا إن أول أساس يقوم عليه مجتمع المسلمين ويقوم به هو العقيدة عقيدة الإسلام ولهذه العقيدة شعار يعبر عن يعبر عنها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله فهو وحده الذي يخضع لأمره الرقاب وتسبح بحمده الألسنة وتنقاد لحكمه القلوب والعقول والأبدان ومعنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ولذلك تجتمع جميع الرسل على الدعوة إلى هذه الكلمة أي كلمة التوحيد حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي لا بد لجميع المسلمين أن يتمسكوا بالتوحيد غاية التمسك لأن التوحيد هو أساس متين fi subuti jami'i usuluddin idza sabata tauhidu sabata jami'u usuluddin wa idza hadama tauhid hadama ad-din kullahu هناك آيات كثيرة تدل على أهمية التوحيد ومن ومنزلته في الدين كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نظرا لهذه الآيات السابقة لا بد لكل مسلم أن يثبت لله سبحانه وتعالى حقه من العبادة والوحدانية ولذلك كل من عبد الله بالتوحيد دخل زمرة الموحدين يوم القيامة ويجد ثوابا وفير عند الله سبحانه وتعالى وله فضل وجزاء عند الله كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الحديث عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث أتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد bismillahir rahmanir rahim hutuba tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai lalle dukkan godiya su tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafara a wajensa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi lalle babu mai batar da shi duk kuma wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya na shaida lallai annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku a cikin rai guda kuma ya halicci matan da za su yi zama da wannan rai suka watsa 'ya'ya masu yawa maza da mata a ban ƙasa ku ji tsoron Allah da kuke magiya kuna haɗa junanku da shi lalle Allah ya kasance a gare ku mai tsaro ne ya ku muminai ku ji tsoron Allah ku faɗi magana madaidaiciya Allah sai ya gyara tsakaninku ya gafarta muku laifuffukanku duk wanda yake ɗa'a wa Allah da manzo hakika ya rabauta rabo mai girma bayan haka lalle mafi gaskiyar magana shine littafin Allah mafi alkhairin shiriya shiriyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amari a cikin addini kagaggen al'amari duk wani kagaggen al'amari a cikin addini sunansa bid'a kuma dukkan wata bid'a sunanta bata dukkan bata na cikin wuta Allah ya tsare ni da ku daga shiga wuta ya ku ɗan uwa bayan wannan shimfiɗa irin yadda annabi ke gabatarwa idan zai yi hutuba ba za mu samu fasara wannan hutuba kwabo da kwabo ba amma saƙo ne mai ƙarfi akan gyara imani ka zamanto kana da alaƙa na tauhidi mai ƙarfi a cikin ranka ta zama shine aƙidanka kafin ka mutu ka koma ga Allah kada ka sake ka koma zuwa ga Allah Allah na tuhumanka da shirka duk wani zunubi da za ka yi a duniya Allah zai gafarta maka amma ban da shirka duk wanda ya mutu da shirka shi kan zai dawama a cikin wutan jahannama dawama na har abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha dalilin wannan hutuba ganin yadda mutane suke sakan hanyar Allah kaga ta da'awan wasu su batar da su daga hanyar Allah in kana ganin ma'amaloli da mutane suke yi cikin maganganunsu da ayyukansu shirka yana watse a cikin wato an watsa shirka cikin maganganu da ayyuka batan ya kai inda ya kai to ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka koma zuwa ga Allah da tauhidi kammalalle ko da ka yi zunubi ma Allah wanda ba shirka ba tana da sauƙi ya ɗan uwa ko ma hakki ne tsakaninka da sauran bayin Allah wallahi ya fi dama-dama a kan ka mutu da shirka domin duk abin da ƙwaloluwa abin da Allah zai yi maka a karɓi wannan hakki na ɗan uwanka da Allah baya yafewa hakki tsakanin wani da wani sai an yi sakayya to ai sakayyar da za a yi ƙila ko a ɗiba a cikin kyawawan aikinka a biya mai haƙƙin ko kuma in ba ka da shi a ɗibi wani abu na zunubinsa a ɗora maka gwargwadon abin da zai fanshe wannan haƙƙi ko kuma allah ya maka azaba gwargwadon haƙƙin nan da ka ci kuma wannan azaban zai zo ya wuce dukkan ahalin sunna sun yarda bayan an gama wannan azaba za ka zo ka shiga aljanna amma abin da ya fi hatsari shine mutuwa da shirka shirka idan ka mutu da shi har abada ba za ka shiga aljanna ba ne da ka dawama cikin azaba madawamiya allah ta'ala ya tsare mu kuma cimma nasarar rayuwarmu da gyatuwa na rayuwarmu ta miƙe mana sai mun tsaye da tauhidin allah shi ya sa ma idan za mu yi addu'a mu roƙi allah sai ka duba tsakanin alaƙanka da Allah kafin Allah ma ya cika maka addu'anka ya biya maka bukata in Allah ya ga dama ma zai yi watsi da kai za ku ga cikin ƙasan nan akwai addu'o'i da ake yawan yi amma za ku ga addu'o'in namu bai cika karɓuwa ba saboda mu ma muna fusata Allah ba ma cika ma Allah hakkokinsa wani lokaci Allah zai yi fushi da mu ya bar mu muna cikin ganuwa na azaba a tsakaninmu mu ya mu mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa mu cika tauhidi a tsakaninmu da Allah shi yasa dole ne a wannan gaba za mu yi addu'o'i kafin mu rufe wannan hutuba tamu musamman irin abin da ke fuskantar ƙasarmu na fitintunu kashi da kashi idan an fita wannan sai a shiga wannan in an fita wannan sai a shiga wannan Allah ya tsirar da mu kuma duk lokacin da Allah zai tashi karɓar rayukanmu ba mu san yadda Allah zai karɓi ranmu ba ko cikin irin wannan jarabawa na masifu ko menene Allah ya karɓi ranmu da imani barazanan da za mu yi addu'a wanda take fuskantar ƙasar nan wanda kowa ya sani shine challenging na ƙasashen kafirai na duniya da suke ta'addaban ƙasarmu musamman ƙasar amerika wanda yanzu cikin satin nan kowa ya sani ni ma na jijji kuma ƴan uwa sun same ni da yawa malam ya kamata mu sa ƙasar mu cikin addu'o'i muka ce muna faɗake muna kuma shirye in muka hau mimbari da yaddan Allah za mu ja hankalin ƴan uwa da mu yi addu'o'i fitinan ba karama ba ce a rika addaban ƙasa ana katsalandan ana shishigi cikin al'amuran rayuwarmu na addini har ma yanzu shishigin amurka ya kai mu cewa abinan ƙungiyar hisba da gabatar da shari'o'i na addini Najeriya ta daina shi ai kowa dai ya jiji wannan to ba karamin fitina ba ne a ce da a taso ƙasa wannan ƙasa tamu ba state ne daga cikin state state na amurka ba ina ruwanta da ƙasar mu ƙasa ne kuma da aka daɗe da bata yanci yau ko a ƙarƙashin bauta kake ai bayin da kake karkashinsa ko bayi da suke karkashinka Allah bai ce karkasi masa bauta ba su bayinka ne amma za su yi bauta ma Allah babu inda Allah ya ce kar su yi bauta don su a matsayinsu na bayi ne balle kuma mu mu ba bayi ba ne babu abin da ya rage mana illa addu'o'i masu kuma iya bayanai cikin midiya kamar yadda su ma ta kafofin labarai suke irin wannan farfaganda nasu don Allah ku ba da gudumawanku marubuta ku ba da gudumawanku ta hanyar jarida masu iya shiga gidan rediyo da kuma masu iya tura sakonni da zai watsu a duniya gashi nan yanzu a takan hannunmu za ka ɗauki waya wannan hashi shugaban amurka zai ga sakonka ka yi allah wadai da abin da yake shiri a kan najeriya na ya kama ta hari ko kuma ya yi challenge na addinin da muke ciki mu ma mu yi allah wadai da mulkinsa mu kuma nuna Allah ya ruguza mulkinsa in bai daina shishigi akan al'amarin addinin ƙasarmu ba abin ya kai inda ya kai ƙasashe da suka riƙe 'yancin kansu suka san 'yantuwa na kansu ba za su bari a yi musu haka ba za su kai kuka wajen Allah ƙasarmu tana da 'yanci mu ba bayi ba ne na wani bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to ya 'yan uwa dole ne mu mika kukanmu zuwa ga Allah kar mu raina irin wannan barna ku dauke shi hira ne ba mu san irin abin da za su shigo mana da shi na barna ba dare daya mukan gani a kasashen duniya yadda suke yi ai Allah ta'ala ya labarta mana dabi'ansu yace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai Allah ta'ala yace wa kadhalika yaf'alun haka dabi'arsu suke aikatawa kada mu raina wannan ba wai karfin makami ba ba wani abu ba ta iya yiwuwa wasu kulle-kullen da shugabanninmu na ƙasa ake kukullawa yanzu wani irin salo aka fito da shi a wannan karo wai sai a tashi kiristoci su yi ƙasar waje su je amerika su ce ana takura su a nigeria duk da wasu masu magana na gaskiya a cikinsu sukan ce ƙarya ne su ma sun fi fito a midiya suna ƙaryatawa manyan cikinsu an san wannan al'amarin kuma ƙarya ne to zalunci ne ake nema a yi mafaka da shi babu kuma abin da zai tura wannan al'amari sai addu'a saboda haka da tura bayananku na rashin goyon bayan irin wannan shishige na amerika ta hanyar jaridu ta hanyar wayoyi ta ko'ina hasali kuma in an samu wani cikin ƙasa yana goyon bayan abin da suke kai dan Allah dan girman Allah in zaɓe ya zo kowane ne shi kar a zaɓe shi dan ba za mu zaɓi wanda zai ba zai kiyaye mana addininmu ba saboda haka kunninku kiran da zamu muku akan mimbari mu ma Allah ta'ala ya ba mu sauti saboda Allah ya tara mana al'umma kuma dole mu fita cikin hakkin dole ne mu nuna muku ku kashe kunninku ku saka kunninku sosai daga kan 'yan majalisu na jihohi 'yan majalisu na tarayya gwamnonin jihohi da ko'ina ne duk wanda ya goyi bayan abin da amurka take ciki zaben mu tenuwa na gaba ba nashi bane kar mu yadda mu zaɓi waɗanda za su zo su basar da mu akan addininmu addini shine abin da allah ta'ala ya kawo mu ban ƙasa don shi allah bai halicce mu don mu nemi kuɗi ba allah bai halicce mu don mu ci abinci ba kaɗai allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan sababin bauta ne yasa Allah ya halice mu to kuwa in wani zai taka maka burki ya hana ka wannan bautan tsakaninka da shi sai addu'a Allah ta'ala ya ruguza shi saboda haka ya Allah muna tawassuli gare ka da sunayenka masu kyau da siffofinka madaukaka ya Allah da wannan rana da mai daraja da muke kan membari ya Allah wannan ƙasa da take damun mu kan rayuwarmu na addini Allah ka ruguza su ka ruguza niyyarsu kuma wannan shugaban ƙasa Allah ka ɗora masa fitina shugaban ƙasar Amurka yake yake nema ya hana mu addinin mu Allah kada ka bar shi ya gama wannan mulki lafiya Allah ka karɓi ransa ka kuma ruguza shi kamar da shi ma yake nema ya kashe al'ummar musulman duniya wannan shine addu'a da ya kamata mu ci gaba da yi kuma kada mu fasa kada kuma ya baka tsoro a ko'ina ne domin in ba a kashe ka ba cikin imani za a kashe ka cikin rashin imani to gara dukkan shugaban in shugaban amurka zai zo ya narka najeriya gaba ɗaya allah ya karɓe mu cikin kalmar la ilaha illallah allah ya karɓe mu cikin kalmar la ilaha illallah saboda haka ya ƴan uwa kar ku fasa wannan abu ku rike shi da ƙarfi sauran kuma shugabanninmu ko su fito su barranta kamar yadda muke jin wasu daga cikinsu suna nuna babu ruwansu da irin wannan ko a majalisa ko a wani abu su nuna jajircewarsu wallahi in ba su nuna jajircewarsu mu ma babu ruwanmu da su lokacin ƙuri'an gaba Allah zai ba mu masu tsoron Allah za su riƙe mana 'yancinmu ko za a narka mu wannan shine abin da ya kamata mu kudurta kuma wannan ba zai jagorance mu ba sai mun rike tauhidi tsakaninmu da Allah kafin Allah ya bamu nasara idan muna fusata Allah dalilin wannan huduba kenan matukar muna fusata Allah muna masa shirka to sai Allah ya basar da mu a jikin kafiran duniya su ma sai ta jagwalgwala mu sai ta azabtar da mu ai annabi ya bamu labari yace kafin tashin kiyama da a samu al'ummai da su yi cincirindo ta tada'a alaikumul umar al'ummai na kafiran duniya da su yi cincirindo a kanku kamar yadda mayunwata suke cincirindo a kan akwashin abinci ga mayunwata yunwa ya kai inda ya kai ga kuma abinci a gabansu kunga kowa zai ta yagan abincin ne ko ta ina da su yagi abincin suna loma da shi suna kaiwa bakinsu babu nutsuwa saboda yunwan da suke ciki annabi ya ce to haka kafiran duniya da su cincirindo a kanku su yage ku ko ta ina su yaface ku ta nan su kage ku ta nan su farke ku ta nan suna gama wannan su dora wannan irin abin da muke gani kenan yanzu a duniyar yau a yage mu ko ta ina a yaface mu a tsangwame mu ko ta ina kamar yadda manzon Allah ya ce inda ka san mayunwaci akan ƙwaryan abinci zai riƙa wawatan abinci nan ko ta ina shine sai sahabbai suka ce amin qillatin nahnu yawma izin ya rasulullah saboda a lokacin muna nan yan karanci ne za a mana irin wannan cin kashi kafirin duniya su yaface mu muna gani saboda karancin mu ne yace walakin lakum gusaun ka gusalis sayli yace sai dai a wannan lokaci ba karanci bane sai dai kuna nan yuyuyu ne kamar yadda ka san kumfan kogi ga musulman sun cika duniya amma gayyan na lafi shirgin banza babu wani mai karfin imani da zai iya cewa a tunkari kafinan duniya na iya karya su sun zamanto kamar ibin shara da kogi ya ɗebo abinda ke kawo irin wannan kowarwarewar imani matukar babu karfin tauhidi da tsaida hakkokin allah to kafirai sun dinga jagwalgwala mu kenan sun dinga ainihin lugude a kanmu babu kuma yadda aka iya to saboda haka mu rike tauhidi tsakaninmu da Allah ka baiwa Allah hakkinsa cikin addu'o'inka ka baiwa Allah hakkinsa cikin yankanka ka baiwa Allah hakkinsa cikin sallah da kake yi ka baiwa Allah hakkinsa cikin neman gudumawa da neman taimako kada ka yadda wani ya salwantar maka da imaninka ya ja ka zuwa ga wani Allah ka warware tauhidi sai yadda Allah ya yi da kai mu rike imani da ƙarfi ya ƴan uwa da wannan ne zai zamanto addu'o'inmu Allah ya karɓa saboda haka muna addu'a ya Allah muna kai kukanmu muna tawassuli da ayyukanmu masu kyau da sunayenka masu kyau da siffofinka maɗaukaka Allah ya daɗa ba mu kariya kuma Allah ta'ala ya tsayar mana da addininmu kuma Allah ta'ala ya ganar da zukatan shugabanninmu kada su karbi wannan matsi na anarka kuma su tura mata saƙon ko da za a narka Najeriya ne so suna nan akan turbansu kasashe ma da ba su kai Najeriya ba a karfi da tsaye da musulunci nawa-nawa ne suke barazana wa Amurka kuma Amurka ta tsorace su saboda yancinsu nan dinnan aka Nijar kowa ya sani Nijar nan sojoji suka yi juyin mulki Amurka ta tsundum baki ba ma Amurka ba kasashen duniya da yawa suka tsundum baki akan su fita su mika mulkin ai barazan suka musu ka ce kasanmu ne mai yanci in kuka dame mu ma shugaban da muka kama shi ma kashe shi zamu yi ko ba ka suka faɗa ba kuna fit a kanmu duk wani ƙasa da ta kawo hari kafin nukiliyar nata ko wani abu ya dare cikin ƙasar Nijar sai mun kashe shugaban ƙasa sun rabu da su ko ba su rabu da su ba to bare mu da muka rike Allah an rike Allah wani barazana ne da a yi ya zamanto a ce wai abubuwanmu na dokokin musulunci wata na turo mana saƙon wai kar a yi a daina hukunce-hukuncen Allah kuma hizbuwa ma da suke tsaye da hana fasadi da sauransu sai ya zamanto da wannan ake farfaganda wai da shi ake matsawa kafirai an taba matsawa wani kafiri da kungiyar hizba a matsa mishi ta hanyar me farfaganda ne hatta su kafiran da ake hada baki da su suke cutar da ƙasarmu suke hana ta zaman lafiya su ma Allah ya hana su zaman lafiya sannan muna addu'a har yanzu ga waɗanda suka yi ta taimako kashi da kashi akwai mai agogo wanda ya turo da dubu goma fi sabilillahi na aikin wannan bayan gida mai agogo muna addu'a gare ka Allah ta'ala da karfin arziki mai albarka kuma Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi sannan kuma akwai mai kawo mana ruwa ko da yaushe ana amfani da shi kwarai da gaske wanda wannan ruwa ko da yaushe kan saye su ledoji sukan kai ashirin ko sama da haka muna addu'a Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi akwai wasu bayan Allah ma da suka turo da dubu biyu su ma sun haɗu ne suka ce ga dubu biyu na su fi sabilillah su ma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke ba mu taimako a wannan masallaci tun farkon assasa ginin wannan masallaci har zuwa yau Allah ya albarkaci dukiyansu yau dukiyansu albarka kuma Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya yi buɗi ta yadda za a rika wannan ayyuka na alkhairi a yi ƙoƙari ya zamanto kada irin wannan aiki na alkhairi ya tsayu ya zamanto ana ci gaba da shi kamar yadda muka riga muka yi bayani wancan mako aikin da ke gabanmu shine wayarin da zai kai zuwa ga sakawai da za a ci gaba da yin aiki na wannan bayan gida a kudinsa 350 da wani abu amma muna da ɗari biyu da kusan ashirin da wani abu a yanzu kun ga sauran ciko muke sai mu tsallaka wannan kuma mu tafi aiki na gaba Allah ta'ala ya saka da alkhairi wannan taimako wanda kuma cikin bayan Allah zai bada wannan taimako duka muna dada addu'o'i in ma taro sisi din ne Allah ya albarkaci abin da kuka bayar ya yan uwa sai mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama ya gafarta mana gaba daya